الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar sha bakwai ga watan jima'a da akira hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1441 haka da nasara kuma kamar sha biyu ga watan biyu dubu biyu da ashirin kamar yadda aka saba muna karatu a wannan littafi mai albarka na fiskotun maudud da ahkamil maudud na shekul islam yau na kai yin jaudiya a nan mutum sarki mashi rahama wannan kuma shi ne darasi na tara za mu sashi a babi na uku ko kuma ibadi isharati man wuli daga waladun wa ta'liqatihi wasu baya sanya babin kuma da an sha bayani wannan babi na uku ya zo daidai da ibadi isharati man wuli daga game da ko daidai gabar mustahabbancin yin bushara ga wanda aka yi mashi haihuwa shine ce man wuli daga walad an ce walad din da namiji da mace duk wanda aka yi haihuwar ko namiji ko mace an su sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kai iya kokari kai ne bishara sannan wata hali atiki da kuma taya shi murna shine a taya shi murna ai mai addu'a ai mai fatar alkhairi a taya shi farin ciki wayannan ababe guda biyun an so su yin bushara da kuma taya murna wani lokaci mutum gida zai yi tafiya kamar abu ɗaya ne akwai bambanci ita bushara mutum ɗaya yake maka ita a kowane al'amari na farin ciki wanda ya fara sanar da kai abu to shi ne mai bushara duk wanda ya biyo bayan shi murna yake taya ka za ka yanzu ya zama na amma wani haihuwa ya zama da kai za ka fara faɗa mai shi wanda ya fara kiran ko ya neme shi ko suka haɗu ita wanda ya sauka lafiya kaza kaza wannan mutum shi ne ya bushara sauran mutane kuma za su rika kira ko su zo su fatar alkhairi su yi addu'a wannan sun shiga gida na biyu ne ta hali'a kenan tayar murna shi ne bambanci game da ibn qayyim za mu je anan gaba da bambanci wannan kuma abin da yake da cikin duk wasu sauran al'amura ma duk wani abin farin ciki da ya samu wani mutum ka fara taya shi murna to kai ka fara mashi bushara ya zama da daga kullum daga bakin ka ya fara cin abu to kai ne mai bushara misali dan makaranta ne sai ka kira shi rizal na karshe ya fita kuma ba ka da dako ba kari ba ba fil ba abin da zan ne bai ji daɗi to kaga irin wannan kuma a hikima ko makomar mukhalafa in sai ka ji an result zai shafe ga dare sai ka ga ya faɗi yana da sirri over ina da bara ka kira shi kamar zai zai gani kar ka faɗa mai cikin shuru kan duk inda yake da zai gani wanda yaya ka shiga ka duba result ka iya shafan jinka sosai eh wannan bayanin naka da kake na ban shi sosai yaushe za ka shiga a cikin zuwa gobe don ka shiga da ya wuce a kai kenan dan ka ce mai ya fadi ya fata a can kuma zai fada inda yi ta ga haka za ku duba waye ta kol sai ne ke kiran karshe to anya bai ka faɗa mashi ko zuce shi ta ta buga to ma dai ce wannan kisa ya ba mu bishara ta man wuri da dahu game da mustahabbancin yin bushara ga wanda aka yi mashi haihuwa wa ta'li'atihi da kuma taya shi murna قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أن مدوكين سرسيا فتا زمد إسر النبي إبراهيم أن يمكن أن لا تثبت أجري في سورة أولي من الآية ستين لك أنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى حقيقة أنت قم سجوا النبي إبراهيم بالبشارة سواء أنت قم سجوا ملائكة عليهم السلام Allah maɗaukin sarki ya turo mala'iku don zuwa su halakar da mutanen annabi saboda sun ji su ba luwaɗi kawai suke to shi ne sai suka biyo ta wajen annabi Ibrahim alaihi salam to su waɗannan mala'iku da aka aika don halaka mutanen annabi Lut su ne sai suka biyo ta gidan annabi Ibrahim bil bushra sai suka zo mashi da bushara ya kai ta zama bushara to da bai kan labarin ba a bakin ya fara cewa kamar da ibn ibn kasar ke cewa ko dai a bakin ya fara jin za a hada ta bakin mutanen banzan can zan mutumin kirki da cikin abin da yake farin ciki da ke an kawo karshen sharri da da cuta ko kuma a'a daga bakin ya fara ji duk da shekaru shi da tsoron shi da shekarun matar shi da tsohon su za su haihu za su haife ta shi ma ɗan Allah ne tsawaita rayuwarsu har shi ma ya hayu da tafi kansu abin da ba karamar bishara ba ce to wani ƙarfiya a turu suna na ɗaya waraji mai bin bushira kawo salama da suka wuce suka ce salama misassi mu salama haka kamar jumla ce fi iliya sun kai ce ki da jumla fi iliya shi kuma ya ce masu fara salamun sai ya masu da jumla fi iliya shi ne malaman harshe gaba ɗaya kuma yadda mun kasar ya kawo suka haɗu kan cewa sandamar da ya yi masu ta fi sandamar da ya yi da su mai idan kun yi tun bi tahiyyatin fa yu bi ahsana minha mawduha duba hikima ta qur'ani in aka gaishe ku da wata gaisuwa wata malamai suka ce har gaisuwar da ba ta ba addinin ba ma zai ce maka ina kwana to menene ina kwana shi ya kamata ka mayar mai shi ya fi kamata ka mayar mai in kuma ba yadda ka iya to ka mayar mai da daidai yadda ya mayar maka sai ce ina kwana to sai kan zari kun ce ina kwana ka ce baka gan shi ba a to ina ba na tambayin ka ina yake ba shi ka sani inda yake ta ga baka mayar mai da abin da ya zo sai ka mayar mai da wasu mummunar magana kuskure to shi ne suka ce mai salama abin da suke nufi nusallimu alaika salama jumla fi'liya shi kuma sai ce salamun alaikum jumla fi'liya to da gaisuwar shi ta fi gaisuwar shi kenan radda ibrahim bi ahsana min salatil malaika annabi ibrahim ya lalata sannan ba ta fitar su qala salam yace amincin Allah ya tabbata a gare ni fama da duk an ja'a bi hijrin hanim bai zauna ba suna zuwa bai bata lokaci ba sai tafi ya zo masu da tabbarki kyafafi yana hani mashwi wanda aka gasa nan take an ce ejin shi ne matakin tabbari naman shi ya wuce shekarun da zai rika yauki saboda rashin saboda kankanta sannan zai kai shekarun da naman zai mugun turi ba in sa ta su mana da sauri yake to matashiya a gaban su kai saman tambarki ya kama nan da nan aka yanka nan da nan aka gyara nan da nan aka yi ya ce sai aka dole a kan abin gasa nama kafin ka ankara tambarkin nan gaba da bayan halin ya su shi ne hani kaga a wani wurin abin faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin sahih sai matsan matsayi ya shiga wajen iyalan shi sai ya zo masu da yake da tambarikin dai da aka faɗa a nan amma a can sai aka ce sani da ya sani mai maiku kaga can matashi ibin din kenan hani soyayya da kashi sani kuma mai kewa a mai mai mai kitse yana da mai sosai ga mai na kadila ya zo mashi da ya zo masu da shi فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ذلك سورة الزاريات أما أنا شيء فما لبث أن جاء بعجل الحديث sai zo masa da ɗan maraƙi kyafaffe ko kuma su gasashi an yi falon wuyi falon fara a aidiyar yayin da ya ga hannuwansu la ta fi da irai ba ta hannunsu bai kaiwa da nama sun kiyar da su shirin ko haramar za su ce ba ma suna yi ko haramar irin al'amuran da ina ruwan wanke hannu to wannan ya gyara zama wannan ya masu a sai da a'a ko wani bai ga sun yi ba yadda ka san bai aje komai ba ana ce na kira ku sai ya sargu da shi sai fara shafi to wa'in nan fuskar su dai ba ta mutanen banza ba ce to mala'iku ne ke ne da kirahu wa awjasa minhum khifa sai ji tsoro game da su sai dan tsorata qalu la taqaf sai suka ce mashi kada ka ji tsoro kar ka ji tsoron komai inna ursilna ila qaumin mu dinnan mala'iku ne an aike mu ne wajen jama'ar annabi Lut alaihi salam wa mar'atuhu qa'ima matar shi tana tsaye a wurin in ce tana tsaye ne saboda tana taya annabi da barahim yawa baki hidima ya ɗauko wannan ita ma ta ɗauko wannan ya aje wannan ta aje wannan ta tafi ta ɗauko wannan tare da shi kan baki hidima to da karinci irin nan to tana tare da shi ba za ki kai sai ta yi dariya ita da bai sa ta yi dariya labarin da ta ji suna faɗa wa annabi Ibrahim cewa su an aiko su ne don halaka mutanen annabi Lut. Sabin da ya furge ta shi ne ƙarshen mutanen nan ya zo ka duniya za ta yi tsarki wannan abu da daji kawai shi ne zai gani daji. To shi ne zai kai dariya. Lanan abba yake cewa ai fa za ki kat wai fa habat sai ta haida. Wanda suka ce za'i. Mai rauni ne gaskiya. wai to me to cike ne din da ya sa ta haida din haida ta ce saboda an mata bushara da cewa za ta haihu ta ji ga isan da Allah ya ce ba zai yi ba fada mata ne bushara ba to shi gidan kawai daga nazar sun bawa sai ya ce zaki a ba zai yi ba an ga an siya sai an siya shi ne fada ne sai sai dariya sai murmushi ta nuna jin daɗinta da haɗa ta mabandata فبشرناها بإسحاق sai muka mata bishara da cewa za ta haife ta sunan dan annabi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaq din kuma za su samu jika ne suna yaqub sannan ta ga ba su tsara fara bishara ba yanzu bishara ce ne tarin yawa a kai masana cewa dai rayuwar nan suna da saura dan da ba su samu ba kuma za su samu ba ma ɗan ba ba wai a ce to Allah ya sa ma mun samu da da mun shekaru a ce mu iya tarbiyyantar da shi ko ya shiga islamiyya ko ya iya sallah ko ya dan yi waye kallon wani su aka ce musu wannan an wuce wurin har jikan shi bai kun gani alu wara shi haka ya ku bayan annabi Ibrahim ba za ku samu jika mai suna annabi Yaqub shine sai kala ta ce ya wailata a halilu wa ana azuzu wa hada ba'ali shaykha kai yanzu zan haihu ya wai da ta kai tona me zai iya samun ciki har in haihu ga ni na tsufa miji na shi ma ga shi tsoho in haza da shehu na ake wannan abu ne mai ban mamakin gaske shine suka ce mata fadu a tsadabi da bisamrin da baiwar Allah yanzu kina mamakin al'amarin Allah ne menene na al'amarin Allah wannan tsara ce mamaikar annabi ta hakan kenan وما يترى النبي وين سنة حاجرة عند إن شاء الله ننسى أو سورة لي التقاضوا الأدلين من أمر الله إنما ما كان أمر الله يا سارة shi a wurin Allah shekarun ki zai hana ba shi haihuwar ne shi ba ba ba shekaru ba ne ba shekaru ba ne don inna mamuru ila rabbi sha ya kudu lahu kun fa yakun inda ya kasaro abu haka kawai da ce abin ya kasance sai abin ya kasance shi ne suka ce masa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahadun baiti rahamar Allah da albarkar Allah da tabbata gare ku ya ku ahadul bait innahu halilun baki Allah abu godewa ne mai girma to kina da ke fara ma ta abu an Ibrahim zauku yayin da tsoro ya tafi ga annabi Ibrahim wannan tsoron da yake cin masu yake ci na mala'ikun ya tafi daga gare shi wa ja'atul bushra kuma busharan nan ta zo mashi يجادلنا في قوم لوط ne dawo cikin nan inda Ibrahima lallai annabi Ibrahim da halimun awwahun ne mutum ne wanda yake hali mai haƙuri da juriya da kaidin hankali sannan awwa mai bayar da al'amarin shi zuwa ga Allah muni shi ma suka ce muni ne bayar da al'amura zuwa ga Allah kananan su da manyan su dalilin kawo wannan aya bisharar da aka yi wa annabi Ibrahim alaihi salam an mashi bishara duk da shekarun shi wasu na a lokacin ya kai shekara ɗari da ashirin matar kuma wajen shekara casa'in amma kuma haka suka aiki dan mai suna annabi ishaqa wanda shi aka yi musu bishara da cewa za su haifa sannan eh bayan shi annabi ishaqan kuma ga dan da annabi ishaqan ya haifa daga baya shi ne annabi yaqub baban su annabi yusuf alaihi salam a takaice dai bushara kenan aka yi masu kuma wannan bushara ta tabbata don an haifi waɗanda aka yi bisharar game da su kuma an an abin nan so rayu a tsakanin su mutane an san haka suna ka tarihin annabi ishaq da tarihin annabi yaqub ba koyayyin al'amura ba ne a tsakanin mutane su ya ka sanannu kissa ne ko sanannun tarihi akwai kwatankwacin wannan kissar a سورة الجارية ثلاثة حديث زي إبراهيم المكرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر أمر إبراهيم تبع إنما درجة تسجوها كبني دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراب إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه tana ce wa bashiru ya gulamin ali akwai gulamun azim da aka yi wa nabi ibrahim bishara da shi akwai kuma gulamun halim da aka yi wa nabi ibrahim bishara da shi gulamun alim jumhurin malamai suka ce shine annabi ishaq gulamun halim shine annabi isma'il alaihi salam wanda yake cewa asali to a take dai bishara ita ce a zuwa mutum da wani sabon labari wanda shi bai san da shi ba bai taɓa jin shi ba ko bai san da faruwar abin ba kuma ga abin na faranta ne yadda mala'ikun da suka zo da waccan bushara an mai kiranta da sunan bushara ta ke son amma wani haihuwa ka zama wanda za ka fara ana so a rayuwar ka ya zama kana da kaso na wannan aikin mutum na ganin ya zama sai tilawar baya akwai alkhairi da ya taɓa samun wani ka zama kuma farkon faɗi karka zama da karin shari in shari ne karka faɗa idan mutum ya kama ba a gama kasha wuta ke madaka shirai yanzu ka gidanka na ta ci da wuta lamban faya sabis ne ka ki shiga kuma gugar da makota ta faɗa ina amfanin wannan kira ai ko kiran ka yi a lokacin ko ka ɗauka kawai ku gaisa ya hanya ya mun taso yanzu lallashi mun kusa kakkasu daga gaske sai Allah sa iso lafiya kawai shi kenan a cigaba da kashe wuta amma in duk faɗa miki kuna kashe wuta za kuma ku kulla wuta wutar a can yanzu ko jirgi ya hau zai ga jirgin ma bai tafiya in ko shi ke dukin kaga ko ni zai iya faruwa to za ka karka da ma jakadan sharri ko dan safan sharri in alkhairi ne to a yi gaggawa a yi rige-rige kaga wannan kana da fagage da yawa da za ka iya yin wannan busharar a rayuwarka ta mutane ta ce bayan da ita gonar wani ya yi shuka ta makota duk sun tsaye su ce ya ji ta ta tafiya sai ba za ka kira yi gona ta yi kyau shi ke nan amma ba ga tsaye sun dole sai ke shiru in ya je ko a zo ta na ce ka sun tsaye da sun man manna ka ce shi na wuce na gani an ya tsara Allah ne da aka yi in ma kana son zance ya tsawo ke amma bai ruwan kama da ka wuce ka ga haka ruwanka tunda da Allah da ya kawo kuma shi ma ya yadda to duk kun koma ga Allah fa kada ka ala fi surati as-safat Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratu safat wanda kisa ce tun daga aya ta ɗari har zuwa kusan ta ɗari da goma sha hudu rabbi habli min as-salihin annabi ibrahim ya taza mai ce ya Allah habli min as-salihin ta ba da zuriya ta gari ya Allah هي التي فبشرناه بغلام حليم يمكن بشارة سام دع بأقول هذا كم قلن بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم يسوك يمشي بشارة سام دع wanda yake mai haƙuri da mai izini kamar yadda yake nan kubashar na gobe inda haka wa tuwarai ta haka ya ko shi isa su shi ne gulamun ali amma ka ga anan kubashar na gobe gulamun ali da ne hakuri to malamai sun tattauna wayannan sifofin guda biyu me hukuncin su annabi isa ka an siffanta shi da siffa ta ilimi shi kuma annabi isma'il an siffanta shi da siffa ta hakuri suka ce ko a rayuwa za ka iya gane bambanci cikin sauki in kana da 'ya'ya ko abokan mu'amala za ka iya fahimtar haka yanzu uba ya ce ma ɗan shi zo kai man kaza ni wahala ai ba ilimin ne kai tsaye zai sa shi ya biyayya ba za a iya samun ɗan da ilimi amma ya san da yake ba za a yi ba ko da bai ce ba za a yi mai lissafin ka amma yau da kullum ta nuna ba zai yi ba amma ɗan halin ne ya ce halin shi ne raja'atul akali wa kamalihi wa lihtimali mutum ya zama yana da kaifin hankali kuma yana da juriyar ababe masu wahala musamman daga na sama da shi ko iyaye da makamantansu to sannan mutum na da cikakken hankali to kaga in ko har aka samu haka a mutum ko da karatun shi ba yawa to irin wannan karatun ake so shi wancan mai ilimin in bai da irin wannan sifar ko wani kaso na wannan sifar zai zama da matsala shi yasa za ga wani lokaci su yahudawa sai suke kokarin su canza siffofin inda aka ce gulamun alim sun ce annabi ismail a ne inda aka ce gulamun halim sun ce annabi isa a ne amma dai hakikanin abu yadda al'amarin yake jerin kirwa'in nan ayoyin sun nuna annabi ismail shine gulamun halim annabi ishaqa shine gulamun alim Allah ce ka bashar za ku da gudanin hali sai muka yi wa annabi Ibrahim bushara da yaro mai haƙuri shine falan mata na gama a fuska aya yayin da yaron ya dan tasa ya isa a kai a komo tare da shi kana ya bone ni a rafil manani anni alba'uk fangur ma za tara kace ya dana na yi mafarki an nuna min fa cewa in yanka ka ka je ka duba me wata shawara za ka yi kana ya abaci an ma tukumar ka tajiri insha Allah min as-sabirin nan take ba ta da yi shawara ba sai ce baba kawai ka aikata abin da aka umurce ka za ka same ni cikin masu haƙuri to wannan siffar ce ya guda ce to sai ta koma kan kakan annabi isa ta bar kan annabi ismail to bai gude ko ina haƙuri a tsare da su haƙuri a bai gude suna ta kashe mu suna wantata mana ka ta mutum sarki ne ci gaba yake cewa falama aslama wa sallahu lil jalil وفديناه وناديناه إياه إبراهيم قد استثبتك الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بفتح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سنتي وبشرناه بإسحاق wannan ayar suka ce ta gaba duk wata rigima da za ta kawo can sama aka ce wa bashar na wajen gulamin hali aka yi ta koro kisar aka yi ta koro kisar aka yaba mai da shi da annabi isma'il da aka yi zuka da shaɗar jin kisar sai ce wa bashar na wajen isahafa na niyyar mai nasari sai muka yi mai bushara da samun da annabi isahafa yanzu wanda ya ce wancan ma annabi isahaka ne yana tuhumar qur'ani da gwaranci ya za ka ce mun mashi bushara da wani ɗa mai haƙuri kaza kaza kaza da aka gama aka ce to Allah ya masa albarka mun gama bayanin sai kuma kai mishi bishara da samun wani da sunan shi annabi ishaqa wani ka tayi na da asiri da aka faɗa kace to wannan wanda bai iya harshe ba inda ba qur'ani ba ne kila ya ta wannan tukka da warwara nan ma dai ka ga bishara ce annabi ibrahim alaihi salam yana zaune aka turo mala'iku ciya su matarka hajara za ta samu ciki da na miki sunan shi ma annabi Ismail muna muka bushara da aiki ne haka bushara to haka ake so wa kada fil zariyat wa bashiruhu bi gulamin ali ya faɗa suratul zariyat sai muka yi mushi bushara da yaro mai hakuri fa auja saminhum khifa qalu la taqaf wa bashiruhu bi gulamin ali wa kana fi suratul hijr kuma Allah ya faɗa suratul hijr wa nabbi'hum an bayti ibrahim ya rasulullahi ka ba su labarin annabi ibrahim idan da kalu alaihi fa qalu salama yayin da suka shiga wajen suka ce to mu dai muna maka sallama kana inna minkum wahidu a ai ko mu mun tsora da annabi ibrahim da matar shi kenan sara da shi tare ka ai mun firgita da ku kalu la tawjal ku da ka karku tsoro babu wata matsala inna nubashshiruka bi ghulamin alim muna maka bushara da yawo mai ilimi shi na nabi saka alaihi salam har zuwa fadin ki fala ta kun min al kar ka kasance daga cikin masu yanke kauna ya ce musu kana abashirtumuni ana an masani al-kibar yanzu za ku yi man bishara bayan shekaru sun kai mani ba zai mato bashiru to ne kuke man bishara da shi duk mutum ne zai albishirinka yana so ya faɗa maka wani abu da kwata kwata baka san da shi ba in ya ce albishirinka ka ce goro fari ko ja kaza kaza kaza sai ce yau laraba laraba ta maka dogin ai ka san ji ka'idar bishara shine abin da baka san da shi ba kuma ya zama mai kyau yake adadin kenan ka goro fari ko da yake to kun ba ja ba yayi yake gogon mutum ya maka makara ai da ba mu shaka inda sai ka ji ai a ta baki buga shi inda har ka zo kana man dariyar mugunta lalle ka san su lalle sai ka biya sai ce fa bi mun tubashiru kadu basharu naka bil haqqi muna maka bishara da samun da da wata gaskiya da wata hakika da aka faɗa ta kuma yana sanadi kar ka kasance da rukun masu yanke kauna kada wani yadda zai yi rahmat rabbi illa zalu da yau haba yake ce malaiku haba wa zai yanke kauna daga samun rahmat ubangiji in ba mata tuba irin mu a ba da mata bai yanke kauna ba ai da nasu da Allah ne ya yi mana bishara ai na tabbatar ta hankali samu وقال تعالى كما الله مدوكين سلسية تجمع النبي زكريا يا زكريا أنت إسرائيل كما صلى عن الحرام يا كي زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى منا مكة بشارة لسام دا سولا سن يحيى لم نجعل له من قبل سنية tunda aka yi duniya ba mu taɓa bari an samu wani suna ya haya ba kenan ka shi ne ya haya farko yasa wani balarabin koyi da aka yi haihuwa aka samu namiji wakila an ta mai haihuwa tana mutuwa da an haihu yaran su koma shi ne da yi shima da aka yi wata haihuwar sai ya sa ma yaron ya haya yana rayuwa yana rayuwa zai ta rayuwa zai ta rayuwa yi wannan wayan ne da karye mu kawai ya dawo ka ce ya haya har sai Allah ke nan wata mai duhu ya haya ya haya wata bai kun ka ga wani dabara ne da sa zai ya haya ba zarci ya haya sai ya ci gaba da rayuwa amma da dai saura ta to game da al'amarin Allah babu yadda ka iya ce na mai da al'amarin da Allah na yadda da abin da Allah ya kace ba shi ke rasa ga ya huta ya ce mun sa matan suna ya haya kaga shi ma annabi zakariya bushara akai mai bai taba tunanin samun ɗa ba aka zo aka yi mashi bushara har shi ma yake cewa yanzu zai samu ɗa bayan ga tsufa ga sauransu fana wa kana kuma Allah mai cikin fana da gudu malaikatu mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a mihrab annallahu yubashiruka bi yahya Allah ko shi sarki yana maka bushara da samun da mai suna yahya ma da ke wannan makana da bisharatu tasurru da abda wa tukrihu yayin da bushara ta kasance tana faranta ran bawa tasurru tana sa mai nishadin nan nishadi wa tukrihu tana sa mai farin ciki to ustuhibba lil muslimi sai aka so ga musulmi a yubadir ila masarrafi akhihi ke gaggawar fara taron dan uwan shi wannan yake karbiyar da addini ya bamu duk wani abu farin ciki kai kokari dan uwanka ya ci dan ya samu nishadi ya kwana da ni'ima kar ya zama ka ce to yau da daddare ko yanzu an gama karatu wanda wata bushara take da ita kar ka bari ka ce in dai bushara ce kai ka ko sai kai mai kar ka tashi ai kazan nan ai kazan nan ai kazan nan a kowa da abin da ya shafi ko wanda ya gurgurda yadda suke mu'amala bai to sai ka faɗa mai wa ilani da kuma ba shi labari da maki kurehu da abin da zai faranta masa rai idan kai masa haka to lallai kam za ka samu lada mai girman gaske gwargwadon farin cikin da ka sa mai to balantana kuma haihuwa an fi haihuwa ka zama kai za ka fara faɗi ana son wannan sosai sai murna ta iya bari sai da safi amma bishara wani abu ne na gaggawa dan kana sadin kafa wani zai faɗa mai ya ɗauki ne zinariya ya ya ya ya kwashe wannan ladar to kai ba tsaka bari kuma ai ta kwashe lada ba a yanayin da kuma kai ma za ka iya yi ba mana yake wani ma wuri da nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam basharat bihi suwaybatu aba lahabin wata kuyanga ta abu lahab da ake ce mata suwai ba wata har annabi ta shayar wannan matar sai ta bai sai ta je bushara ga abu lahab ta ce ai matar kanin ka ta haihu kanin nan naka da ya rasu abdullahi kenan ta haihu laraba na girmama bushara wanda ya fara kawo maka labarin farin ciki ba ka sai bala da ke farin ciki haka ba kai ma ta kawai kana da yake wani ya kira ka yi maka wata busha ka ji daɗi to koya ka samu wani abu kai mai ko katin ɗari biyu ne ka tura mai a wani ya aka yi ce ka sa ɗari biyu Allah ya saka da na kai to za ka hana da yin ma in bushara ka samu a zuwa a abin na faɗa maka ka abu lokacin da aka yi mashi bushara kana ina ka abu wani mutum ba waya lokacin yana zaune a masallaci sai aka saukar wa dame da ayoyin an yafe wasu ka'ab ai yana fita ya ta neman shi har yaje ya zane shi yake to alin sharinka me yi kwaru yanzu nan aka saukar da ayoyi an yafe mu aka ce rigar da ke jiki shi ce zo mu je gida in ba ka ita na ba ka ita wannan kalami na ka da daɗi yake to shi ma da ta zo ta ce maki ai ɗan uwanka matar ɗan uwanka ta ai wa kana maulaha shine mai gidanta mana shine oganta ita bai wani wa kana ta ce miki kad wulida laylatu li abdullahi ibnun ai an yi wa abdullahi haihuwar da na jiya to da kuma da iyayen ta su abu lahab an ce kuma namiji kuma ga ta matar ɗan uwa ai ga shi a wurin shi abu yayin kyau shine fa a taqaha abu lahabin sururan bihi saboda farin cikin da ya da wannan bushara da kawo mai ita ke so ya ba da kina yan kai na kuma da Allah mai yan kai ba imani ba murnar bushara ta zo mai ce so ba na yan kai kaga wannan abin da yake a lahira da ya wuce haka ba bushara nan wannan aikin alkhairin da yake shi ne mara yake falam yuzai falam yuzai illahu zalika lahu Allah bai tozarta wannan aikin da Abu Lahab yayi ba sakahu ba da mauti fil nukurati allati fi asli ibhari a wuta saboda Allah ya mai da rai in mutum ya yi aikin alkhairin zai gari wa mai yi amal miskala zarratin khairan yara sai aka shayar da shi digon ruwa a nukura nukura din yana zuwa da ma'anar wani ciwo da ke fitowa ko batan shanu to ba shi bane a nan na ce nukura in ka ɗauki ɗan yatsanka daga ɗan ƙasa in ka haɗa yatsan za ka ɗan wani kwarin kwarin haka sai aka cika ɗan wannan kwarin da ruwa sai aka shayar da shi ne kake tsammanin da ya musulunta da ya musulunta ai tekun kawai za a bari shi ne aka ɗan ɗibo ruwa ne ɗan kankani ko tsuntsu ba zai kotar ba to amma dai iya lafiya gudun ka iya lafiya ko in ji mutanen to to shi ne aka ɗan duk goma shi aka ce karɓa ka sha ka san ko na ne yace a ka yadda suwai ba lokacin da aka yi maka bushara da cewa sannan an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake cewa an shayar da shi bayan mutuwar shi bin nukurat a abin nan annabi fi asli ibhani wanda yake kasar babban yatsan shi yace fa in fatatul bishara to yanzu kamar ya gama wancan magana idan bishara ta kuce maka amma wani haihuwa wani rizal ya fito wani ya ka samu wani labari na alkhairi duk baka samu ka zama mutum na farko da ka faɗa maki ba to shi ne in bishara ta kuce maka uska ifa da huta ne a tu in mutum haihuwa baka samu kai ne da farko wanda ka faɗa maki ba to mustahabbi ne ka taya shi murna kar ka bar abin haka kar ka yi shuru a ka taya shi murna ko ka kira shi a waya ko ka nemi shi baki da baki ko ka yi mace tek ko ka aika sai to wata za su je wani wuri ka je ka ce muna murna muna fatar alkhairi kalmomin da ake faɗi Allah ya raya Allah ya sa albarka Allah sa bai yin uwa da uwa in kuma ka yi amfani da fuzzar da shari'a ta kawai duk kawo huta ma barakallahu laka fil mawdu'i laka Allah ya maka albarka cikin abin nan da Allah ya baka kyautar shi na haihuwa wa shakarta wa'iba Allah ya taimake ka ga gode wa mai kyautar wa balaga ashuddahu Allah ya sa ɗan da aka haifa maka ya kai cikar ƙarfi shi kana da rai a cikakiyar shi kenan sannan waruzukta birra Allah ya azarta ka da yin biyayyar ɗan a gare ka akwai na garbar karamar addu'a ba ce a ce an maka haihuwa mutum goma ashirin ɗari dubu su faɗa maka haka ko a tek ne kai wani wannan addu'a in kuma kun haɗu kai mai shi ma sai ya mayar maka yace barakallahu laka wa baraka alaika to Allah ya maka albarka wa baraka alaika Allah kuma ya maka albarka wa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi zaka roki Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala ajraka Allah madaukakin sarki ya azurta ka da kwatankwacin wannan ɗan da ya ba sannan Allah ya girmama ladarka sai da aka haihuwar kai da za ka yi wancan addu'a don kai yanzu ka kallon ki wasu ne ba ta kuma Allah ya ba ta haihuwa domin za ka yi wannan addu'ar shi ke to da haka dai wannan addu'ar sai ka taya murna in ba ka yi ta ba to sai fatar alkhairi shi ma ya yi ya ce wal farqu bainahuma bambancin da ke tsakanin bushara da taya murna annal bishara ta ilahun lahu bima yasurru ita bishara sanar da mutum labarin da zai faranta maka rai wata hani'atu ita kuma taya murna du'a'ul lahu bil khairi fihi yin mata addu'a ta alkhairi cikin abin da Allah ya azurta shi da shi ba da ana'adi ba biki bayan ya samu labarin mai ke faruwa an yi mata haihuwa ya samu labarin an haihu duk wanda ya zo daga baya abin da ake so addu'a ba labarin da aka baki yanzu ya riga ya samu amma shi na farko shi ba addu'a zai yi ba to wani an dai sauka lafiya sannan ka zai shikenan ko haka suka kaje wani shikenan ka ka samu daraja in ya so daga ba ka iya koma kuma din kuma ku kai murna ko kai wancan addu'a tabarakallahu laka wa baraka alayka wa shakarta alwajib wa balaga ashudda wa ruzqta wa ruzqta birra yati wa lihada saboda haka ne dan ma anzalallahu tawbata ka'dun limalik wa sahibai lokacin da Allah ya saukar da tubar ka'ab da malik da shi da mutanen nan nashi abokan nan nashi guda biyu za a bar ilaihi bashiru mai bushara ya tafi wajen ka'a fa bashara ku yi mashi bushara ya faɗa masa shi ne har ya ba shi rigar shi ya ce na baka wannan rigar mu je in kuɗi cire in baka shi ga da ya taho masallaci fa lamma dakhala al-masjid ja'a an-nasu fa hannahu sai ka'ab daga nan ce ai to ai mu je masallaci kawai mutanen da ba a mun magana kwana hamsin yau an ɗauke mu je masallaci na sun za a yi mun murna to shi ne sai zo masallaci sai ba hannahu sai suka yi ta mashi murna yanzu bishara ta kare duk alkhairin da ya same ka mutum ce ne mai bishara Allah kaɗai ya san yawa sai murna kuma wanda ya fara ce a gashi wannan mutumin shi ne a gaba shi ne a gaba karin cikin ce mai da za ka lamu kairawa Allah ya maka sa kai yana kai to akwai kalmomi na ce murna wanda shari'a ba ta yadda da su ba wakalatin jahiliya shi ne sai ma ce su mutanen jahiliya sun kasance ya kudu na fi ta hannun asirin binnika suna faɗe a lokacin taya murnar su in an yi aure sukan ce jirrifa'i wal bani الرفاع والرفاع الالتحام والاتفاق. يصير الرفاع والبنين aka haɗa kansu kuma ana ba da ‘ya'ya maza ba ma ba a ta Allah ba. Bin rifa'i, to, haɗuwar kai ne, haɗuwar kai. Wani bani da ‘ya'ya maza, kenan habaiki suke ma Allah. Ga Allah to, auren nan da aka yi su zauna lafiya ba ma son mata. Wannan kai ya kurin da rikin jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana malamai sun tattauna wai ne kimar hanawa shi ne ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bani yake cewa to shi yan malamai sun yi maganganu da yawa da yasa annabi ya hana kai ya murna da jazzifai wal bali kalma zifatin kamar da ibnu al-asir cikin da haya fi garin da hadisi yake cewa ko dai a kintiha ko ko alwi'a ko albaraka ko at-taski kamar yadda tsakanin ita at-taski na zuwa kawai sai an yawo ke to duk rifashi an sa ka zauna a gida ko kuma dai ka zauna a gida wani bani ta yi gida ya mata kawai shi da rafi da cewa wannan ba sai wasan ba ba sai barna da arziki ba ce to me yasa ka hada da mutanen da ke cewa mai yiwuwa saboda in ka kalli birni faɗi wani bane na daidai babu yabo ga Allah madaukakin sarki babu godiya ga Allah cikin ni'imar auren kuma babu zikirin Allah a ciki illa ta biyu in ka kalla da kyau za ka babu wani abu na addu'a a ciki sannan illa ta uku akwai kiyayyar ‘ya'ya mata a cikin wannan magana. Me yasa ba su ce bin rifa'i wal aulad? Haka ce walad manzali da matafiyar shi. To shi ne arrifa al-iltihamu wa istifafu. Haɗuwa da daidaituwa. Ai ta zawwata ziwajen yahsulu bihi al-istifafu wal iltihamu bainakuma. Kayi aure da ake tsammani ko mako fatar samun daidaito da haduwar kai a tsakanin shi mijin da matar kenan wani banu da kuma ƴaƴa maza kawai su ne banu wa yuhannihuna salafan wa ta'dila ina da bugun da aka saka yuhannihuna bil banin salafan wa ta'dila ko kunna fara bil banin ina nan babu amma dai sun fi inda bugun yake yin banin dudu ba kalmar ta zo da haka mana har a wasu wuraren da shi ba ba ma a wannan littafin ba fa yuhanniuna bil banin salafan wa ta'dila sai kawai kaji mutanen jahiliya na taya ma'aurata murna salafan wa ta'dila farko da karshe kun suka ce ma'anar abin kenan ko kuma gaba ɗaya zamantakewar auren kansu ya haɗu kar a ji tsakaninsu sannan kuma ta haifi ‘ya'ya maza kawai ba a san ‘ya'ya mata. Wannan ba ba abin nan ba ne, ba tsari ba ne, su da kace shari'a ce ta hana. A yi waccan addu'a shi kuma ya mayar da waccan addu'a haka ya kuma shafi Wala yan baje da rajuli bai kamata ga mutum ba Yohanni Obin Ibn ya rika yin ya rika taya murna da fatar samun ‘ya'ya maza kawai ko kuma ya rika taya murna in an haifan wa mutum namiji wala yuhanniku bil binti amma ba zai taya murna bayan an haifar wa mutum bace a jahiliya akwai su yin jahiliya ya suke shi ne ta haifar mutum namiji to za a zo har gida ana taya shi murna duk kuma ka haifar mashi mace za a je shi har gida ana ne jaje yadda ka samu mai mutuwa haka za su rika zuwa to Allah ya kyauta Allah ya tsara gaba Allah ya baka hikimar kaure ita da wuri Allah ya raba kaza kaza kaza ana yi ana zuga in kuma da abokai su kuma suna mai dariya na ta kai kane ban ka ba da wane ne da wanda ta ta ban baki mace ya wuce da dariya wannan abin bai sa ko yayi niyyar ya bari sai an yaye ke binne ta kafin suna zai ke binne ta saboda ba zai iya shiga mutane ba wai da bushara ahadu bil unsa wanda wajen wanda wajen kawai يتوارى من القول من سوء ما بشر به يمسكه على رهون أم يدسه في التراب فأقل كده دي دي دي to shi ne ɗabi'a ce ta jahiliya kai yanzu in dai an ma mutum haihuwa kai ne bushara kuma ka taya shi murna namiji ne ko mace ne Allah kaɗai ya san wane ne zai fi mashi alkhairi sau da yawa ɗan adam kan so abu sai abu ya zama shi sharri so da yawa san adam zai yi abu sai abin ya zama mashi alkhairi an shayi ba iyaka sau da yawa akan yi haka sai ka ji mutum yana cewa kai abu kaza na so na yi amma an zari kaddaro ba kuma kaga wanda ya kaddaro man sai ya zama man ma alkhairi an shayi sosai a rayuwar mutum ko shi a rayuwar shi kai kuma a rayuwar wani da ya sani bari yuhanni ubihima a'a zai ce murna ne in dai an haifi dukkanin ko namiji ko mace aw yatruku at-tahni'ata bihima ko kuma in har mutum ba zai iya taya murna ba sai sun haifi namiji to ko haifi namiji ya bar taya murna shi ne bacce murnar gaba ɗaya in dai zai rika zaɓa bihima da su duka biyu ne ta haddasa min sayyi'atil jahiliya dan ya samu ya kubuta daga mugun hali da muguwar ɗabi'a da al'ada irin ta mutanen jahiliya kenan dai mutum ba zai iya murna ga ɗan uwa ko makoci ko aboki dan an haifar da mace ba to nan da aka haifar da dalilin ma kar ka taya shi murna kawai sun gane shi yace fa inna kathiran minhu domin da yawa daga cikin su kanu yuhanniuna bil ibn suna yi taya murna ne in an haifar wa mutum namiji wa bi wafatil binti duna wiladatiha sannan suna taya murna ne da mutuwar ya mace ba wai haihuwar ta ba za su zo da aka ce wani ya je jiya da dare wani ya je ya binne yan nan da aka haifar mai da safe za ka gidanka ya cika to ana ta maka murna barka dai da rabuwa da gida ko kuma Allah ya kaddaro kawai dai rashin lafiya ta rasu da zo ya ta maka murna to kaza to kaza kuma duk fa masu sai murna nan suna da mata a gida kuma uwar shi ma mace ce amma dan su da basirar su irin ta tuhun jahiliya sai suna tsanar ƴaƴa mata wanda wannan tafiyar har yanzu da ƙarƙashin ta ya kalmi ta kuka yi uwa wani daga yadda yake ba da labarin ta san ma haka yi ba daga yana girma ina kokarin tsallaka titi ga tare da tabbata ta dubu bai ganta ba zai siyo magani zai siyo waye zai siyo waye amma in mace ce a ce zai siyo ce jibi zan je sabon gari za a su zan je kasuwa wai zai ci cikin ta na ciwo zai jini ko kuma in mace ce aka zo siyo abin nan ya siyo irin dabbun tsirin nan ka fi shi za a yanka in namiji ne ko zai yi wani ƙasar rago ko wata kinkiya shiryayya a yi saboda sojari soja ita wancan ya mance sai da mahaifiyar maryam wanda miji ta yi tsammanin za ta samu rabbi inni wa za a ci ha kunsa kawai sai wani ce a ina ina lillahi hada na yi gama ce ya na fi ki sanin da kika yi ba mu da sana cikin muka san mace ce kuma cikin matsayin da bari ya mutu da kai wacce mace ta kai babu in ba irin matan annabi ba da fatima da sauransu to shi ne yake cewa ko dai da yawa daga cikin mutane suna taya murna ne in haifi namiji sai kuma su taya murna in yar mutum mace ta rasu ba wai lokacin da aka haife ta ba wa kana abubakar bin munzir fil awsat abubakar dan munzir a cikin al-awsatu yace rawaina an al-hasan al-basri mun ruwaito daga al-hasan al-basri لكن بصر التابعين في دار الأمر هنا تدليل أن رجلا جاهلي ونمتم يازو وجه الحسن البصري يزو وجه وعنده رجل قد ولد له غلام shi wannan wani bako ne ya zo wani alilin alhassan albasari sai cimma alhassan albasari yana tare kuma da wani mutum da an mashi haihuwar ɗanami an haifan mashi namiji faƙala sai ya ce mashi yohanniku kalfari aka yi rubuta a nagu? ya ce yohanniku kalfari ya ce ga mana ai ana taya ka murna da samun soja ɗin barka da samun soja kalma ce ta jahiliya sai ta kuma mace ba barka da samun ba barka da samun ma ba wani sunan arziki da zaka ja kira sun ba zai kira sunan arziki ba ku ji hadisan da muka wuto je yadda renan suke da matukar daraja da matsayi da shiga aljanna a darajar da cikin sauki wannan saboda mutum ya rena mace ya kula da ita ya jurewa ɗawainiya da fa'ita shi na rike mace shine faƙar la'akar albasari sai alhassan albasar ya faɗa wata ya faɗi maganar da a yau ba haka ya kamata a rika faɗan duk wanda yake aka ta haihuwa an samu soja sai alhassan albasar ya ce ma wannan mutumin da ke ma wancan murnar an haifan mashi soja ya ce ma yudirika farisun huwa am himar wa ya gaya maka soja ne ko jaki in ka faɗa namiji ne shi ke tun namiji doki tun namiji soja ne wanda ce wani namijin jaki ne in dai har za ka taya shi murna an samu soja ya kamata kuma karama da cewa ta kuma ƙila taki a nan zama tsarin da gini a maza akwai jakuna kuma yanzu ka tambayi wasu iyayen da ya faɗa maka tabbas yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata yadda mata ke kula da shi mara ba sa kula da shi to yadda waye take a ciki na kwazo sojan mata ita macen kuma a lokacin ita ce take gatar da shi dinkin sallar shi yana nan a cikin ajanda shi kuwa baban fa wala ba ta ba da ragowar na yayan da yake mace da to in baba zai iya samun riga da wato da to sai dai mai da na hannu ta haifar shi kafin ba wani san zuba wanke ba wani bai san zuba na me kuma da koriya da yara har hada har hada dan aljihun daban nan waye daban waye daban an har hada amma matan fa su kuma al'abu awwalan maza kuma al'abu akhiran to yanzu ina maganar soja ka fata kalmar ka tirar da aka yi ce da aka yi wa ma yudiri ka farisun huwa mahima me ya sanar da kai soja ne tsamana jarumi ne wai koko jaki ne aka haifa gida uba haifan majidai zai ta ganin jakanci kada fa kai ba na kuru to kaga mutum ya dauko hanyar gyara sai ce hakar makalla me ya kamata mu faɗa kada kul yace in ka zo ce wani mutum murna ka ce mashi ne buri ka fil mawhudi Allah ya maka albarka cikin kyautar da Allah ya baka shakartan wa'iba ko shakartan wa'iba Allah ya azarta ka da gode wa mai kyauta in Allah ya baka kyauta ko mace ce ka gode alkawarin da Allah ya yi sai kara maka wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in je har Allah ya mutum kyauta ya gode Allah ya kawarin zai ta karawa mutum zai ta karawa yi ta karawa in ko mutum ya mutunci inna azabi la shadid Allah ya azaba ta ne sanani kuma ka wanda aka baka ka karba ka gode an baka mace tarbiyyantar da ita ka dora ta a tafarki na gari akwai ɗabi'a ta jahilin da ke rafo za ka wuce ta sa ta da karantar da maza kawai ba ka karantar da mata wai shi abin da yake kallo wai akwai asara a karantar da mace wai gidan wani za ta to kai ta gidan wani tarbiyya kai ba take wakilta ba a gida kai take wakilta wannan ilimin kuma jikokin karatun gajiyar shi fiye ma da shi surukin naka amma sai ga ita mace ba za a ba ta ilimi ba ba za a ba ta karatu ba tarbiyyar ma sai a hankali amma maza za a zo a yi ta kashe musu kuɗi a yi ta kashe kuɗi cikin abin da babu dalili ya ce to ka ce wuri ka fil mawhumi shakar talwani ba wa balaga ashuddahu wa ruziqta birrahu Allah ya girmar da yaron ya kai shi shekarun cin gajiyar shi abin da za a ce ne kyau da duk wanda aka na haihuwa zai so Allah ya karbi ko da wannan gabar shi sannan wani duk tafiyar rahu Allah ya azanta ka da kan yi maka biyayya to da ai ba haihuwar wace ba girin girin ba tukuna zan yi maka biyayya in ya taso ya bantare maka to zai zama jarabawa ce wani lokaci ba duk yaron da ya bantare ba ne kuma za ka zargi uba gaskiya akwai abin da ba laifin uba ba ne kawai haka Allah ya kaddaro don ya gwada uba a me yasa ina da yin ruhu ya kai ban dare matar ki ma ban tarabiya to shi kuma wanda yake me abu ba wani laifi yayi na Allah ne kunci ne kawai da Allah masaukin sarki ko kuma mutum ya karanto ita wancan wancan lafarin ya fi shahara wanda ko yi sunan muslim ka duba shi za ka gani barakallahu laka firma wuhube laka wa shakarta alwahiba wa balaga ashudda wa ruzikta birra wannan lafarin shi ya fi shahara Allah ya baka albarka cikin abin da Allah ya baka kyauta na ɗa wa shakarta alwajiba ya azurta ka da gode ma shi wanda ya maka kyautar wa balaga a shidda muna roƙa maka Allah ya sa san ya kai shekarun girman shi wa rufiqta birra Allah ya azurta ka da yi mashi dan biyayya sai kuma sai ka mayar barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khaira ورزقك الله مثله وأجزل أجره shike da take bar wanda haka idan ce da Hausa yayi in larabci ya kakari Allah ya sa albarka Allah ya kaza dai dai wasu yara da muke ba fassara wannan din bane amma Allah kadde ne addu'ar da zaka yi lokacin je barka da ita fa kalmomi ne masu kyau kaga ce Allah ya raya Allah ya sa albarka Allah ya sa abun alfaharin addini ne da sauran kalmomi da zaka ji da dama masu taya murna na yi to aka yi haka shi ke ya ce wannan adam Allah shi ne masani wannan hadisin da ya kawo wancan asarin na alhassan basari mana tabarai ne cikin littafin addu'a har daga askurri ibn yahaya yake cewa wani mutum ya zo wajen alhassan basari ya same shi da ya kawo wannan kitar sai ke cewa isnaduhu sahih wa huwa mawqufun an al-hasan al-basri isnadin hadisin a haka isnadi ne hasan sai dai kuma ya tafi hadisin mawqufi ne akan al-hasan al-basri in ya zama mawquf babu laifi a ke daukar isnadin a yi amfani da shi akwai kuma riwayar sunan da wasu ke cewa a ciki akwai khan ibn khannash khaddash shi kuma abin nan ne da ne ko makuti wanda yake kurakure a cikin riwaya ana iya hadin dai ba a so a kimanta sai murna ga haihuwar da namiji kawai a a hada duka sai murnar da duka bangarorin to sai mu ga ka tana da kuma darasin da ba sai mu tashi game da kiran sallah a kunni da kuma yi ikama wanda matsala ce kai lafiya sosan gaske ana yi ko ba a yi ne rikin ka ana yi wani rikin ka ba a yi to za mu ji bayanan da malami tattara da kuma matsayin malamai game da haka. سبحانك اللهم وبحمدك وعليكم السلام ورحمة an ya wakilta ka ka iya fara shimfiɗa da cewa to ka zan mu jaraba kaza kaza ko dai wata kalma sai ka faɗa mashi to gaskiya da kari over dan ka kwantar mai da hankali ka iya kai ce to kai ai rizalin ba bai kyau ba kilasar ma ya faɗi to kaga shi wanda ko ka ce ya faɗi zai ji tare za su nemi tare kilasar amma kawai su zo ka ce kai kadai ka faɗi ni dai naka kawai na gani a ce sun kai goma to kaga ka tara in shi wanda ta kan ka zo sai ka faɗa mashi gaskiyar abin da ya faru sai yanzu ba ka ce mashi ya ci ba kuma har a gama rijistar fil over shi bai je yayi ba ya dogara da riwayar ka sai dai ka bar zala ce mai sha'a kai kare over ka je ka duba allo ya je ka fi sai wajen in shi tura ka ma ba shi ya tura ka ba ta ka ta kai ka ka duba ka ga shi ma ya faɗi doguwar kuya na kare over rabon nan yaya ka duba da zan kai mana ai iya na kawai na gani kake tauriyar da za ka yi dai ba dai ka tona mashi ba can wani ya kira shi ce ya faɗi to kaga kuma sai kuma sai ka je daji shi daji yana da kyau bayan ya ji halin da ake ciki sai ka je daji amma ya fara cin matsala da gare ka karka zama manzon shirri wa alaikum assalam eh eh akwai wanda suke cewa bushara da ganin wata zai shiga akwai bishara ta mutanen jahiliya ko tabi'a ta da suke da ita musamman ga da ya shafi ganin watanni ko wata mai alfarma har daga baya ma da aka zo musuluncin an ga watan ramadan a rika kira ko ana neman mutane ko ana taya su murna da kalmomi waɗanda annabi bai tabbatar da su ba irin wannan bai halarta ba amma a ce an ga wata babu laifi mutum ya kira shi wanda yake ga zai iya kira ya faɗa mashi ya sanar da shi musamman dan kada ya shagala ya zo ya rasa sahur in yi wannan babu laifi wasu na cewa amma ba zai shiga baki na bushara ba wasu kuma na cewa zai shiga alaikum sir eh eh akwai filo ba a ba kyau wannan ai ba kaga shi bai samu ladabin shara ba kenan eh wata kawifi yi ne gara ake shari'i wani ya dari ma ya hana shi da zubar ai kawai yanzu zai faɗa miki bushar an ta aka fi so a gabatar wannan ɗabi'a ce kuma ta jahiliya ita ne wai menene a efur ne ake yi wani wasan banza efur kuri ko wasan banza ne tsantsan kafirci ne da da ko ko ko shatanci za ku ake girgita ka kawai kana kwance sai wani ya kira ka sai ya ce kana ina sha biyu da rabi na dare ko karfe gana ina gida mana to gaskiya kasuwa fa ta kone shagon ka kabba abin da aka fitar amma an samu an kwashe nawa yanzu dan Allah ka ji dole aka ji da gaskiyar sai ce maka wasan ya farfi zai ya kare kuma ana gama asuba za ka tafi dan kila masharranci ne ko kuma ya kira wutar kila bayan ya faɗa ɗin taso kaga wannan ba kyau gaskiya musulunci bai ta da shi ba haramun ne ba نجد سنة الله يحيي الناس أستغفر لك رب العالمين